الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل يا رسول الله كجاء والدنيا الحق من ربكم wa qul alhaqqu min rabbikum mu riga dai mun yi maganan alhaqqu tun daga wa bil haqqi anzalna bil haqqi nazal to anan wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atanna lil zalimin nara dama muna cikin maganan sura ce mai magana akan walittaka alhaqqu anan kamar yadda muka faɗa can zalika bi anna allahu huwa alhaqqu wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu saboda haka nan haƙiƙar muhammadiyya daga alhaƙu na farkon nan sai haƙiƙar muhammadiyya ita haƙiƙar muhammadiyya ita ce ake gaya mata utlu ma uhe leka min kitabi rabbika la mubaddil li kalimati tunda ba ce watlu alaihim ba magana ce ba ta shafi halitta ba kenan wato tsakaninsa da haƙiƙar muhammadiyya ita haƙiƙar muhammadiyya ita ce ake gaya mata har yanzu wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan kamar yadda muka karanta a cikin karatutukan mu da suka wuce ana tare dai wato magana ce ta ma'arifa alhaqiqa da shari'a wancan sura da muka fito shari'a wannan sura sura kuma ta haƙiƙa ita ce alhaqiqatu muhammadiyya din farkon kowane abu a cikin halitta awwal ma barza min khalqillah wa qulil haqqu min rabbikum ka gaya wa duniya gabaki ɗaya ka gaya wa kafirai alhaƙu min rabbikum wannan addinin nan na islam gaskiya ne daga Allah yake kuma ka gaya wa musulmi su yadda wannan alƙur'ani daga Allah yake su yi aiki da shi su yi samu komai da komai a cikinsa kuma ka gaya wa arifai wa kulli haqqu min rabbikum maganar hakikar muhammadiyya kenan fa man sha fal yumin wa man sha fal yakfur saura duk wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce fa man sha fal yumin inna rabba la fi na'im wa man sha fal yakfur wa innal fujjar la fi jahim duk wani abin da mutum ya ga dama ya yi an riga an yi bayani filla filla kowa an gaya masa karatun nan daidai da hankalinsa to so so so to zo kusa su ko da mace ko to a gaya musu duk gaba ke da su faɗa duk da matar wace la ilaha illallah haka da hannunka kai haka la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu محمد رسول الله رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله translation abinda kuka faɗa na wannan larabci kun ce kun yadda daga du- daga zuciyarku har bakinku Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai ke bautawa kun ce kun tabbata kun yadda Annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam ko kun ce kun yadda kun tabbata tun daga zuciyarku har bakinku Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani babban abin mamakin Allah ne wanda Allah ya yi shi da uwa ba uba kamar yadda ya matar adamu ba ta da uwa kamar yadda ya adamu ba uwa ba uba kamar yadda mu muna da uwa muna da uba yesu abin mamakin allah ne bawan allah ne manzon allah ne kun tabbata ba dan allah bane kun tabbata ko ba ba ka jin hausa ba jin hausa ko O, da- wani da allah wani zai masa translation to gaya masa aya ne daga ayoyin Allah Allah ya yi shi ba babu uba ya yi shi da uwa yadda ya yi hawa ba ta da uwa yadda ya adam ba uwa ba uba mu kuma yi mu da uwa da uba
sign from God. He is not taken as an an apostle of God. Uh, uh, Another made Jeffrey without without father. God is able to support God. Human being without without father is created in the image of Jesus Christ. As he created Adam, he was without with neither mother nor father, without parents. He represents
a ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi dan wato eh, uh, alhamdulillah, alhamdulillah.
alhamdulillah We now become Muslims.
alhamdulillah dukkan musulmin duniya yan uwanku ne yau all the wisdom of the world today you can be apprehended.
kuma duk abin da ya zama dole akan dukkan musulmi ya zama dole akan ku Whatever is open, whatever is composed of the letters, open the wisdom is now from today on.
from now from now on. Of the wisdom.
kuma duk abin da musulmi ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan za ku yi sallah za ku yi wanka za ku yi sallah
Now, now we can find kuma irin wankan nan a way to go and a way to find out. Yes, bad times in the world.
da za ku yi in kun yi aure ma dole sai kun yi kun kwanta da matan ku sai kun yi wannan wannan wanka sannan ku yi sallah We are going to have a ritual for it now. Uh, whenever you have a sexual relationship with your wife, we are going to take the same birth, the same ritual birth we are going to take now.
Allah ya ba ku dukiya ku yi zakka Allah ya ba ku dama ku yi haji She- The Sheikh says that he, he, he implore uh, from God uh, a wealth, a wealth, uh, uh, he, he, he he implore wealth for you from uh, he, prayer for you we pray, we pray for you. We pray that God will endow you with wealth that you are going to pay out zakat.
and hajj alhamdulillah sai alhamdulillah menene sunanka sunanka na da kai what was name before Emmanuel.
Emmanuel wani suna kake so yanzu in Islam
What, what made you, you want now?
تنيم ما شاء الله بارك الله فيك وانا كيف وما نيم موزي موزي that is Musa yes Musa Musa alhamdulillah wancan matar fa Elisha.
Elisha sunanta to me suna wani suna take suna musulmi Khadija.
Khadija to ma da lamune muku murna a daga yanzu babu cin naman alade babu shan giya kun zama musulmi yan uwanmu muna yi muku murna alhamdulillah congratulations You congratulations know, ku ba su abin yin riga ita ko ku ba ta abin yin zani uh, the, the flesh of wine is is prohibited prohibited for you, Eh, and wine also.
yawa malam ta nemo Wine, ka yi rigan sallah for, for prayer a yi you're going to yawa da alhamdulillah alhamdulillah wa kulli lakum min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا wannan magana na Allah gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne addininsa gaskiya ne Qur'aninsa gaskiya ne wanda ya wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci in kai imani akwai masaukin ka aljanna in kai kafirci akwai masaukin ka wuta Allah ya kiyaye mu wuta inna atanna lizalimin nara duk wanda ya zalunci ya ɗauki ibadar Allah ya miƙa wani daga cikin bayin Allah to ya yi zalunci kenan Allah ya shirya masa wuta wanda za ta same shi bayan ya mutu a hatsa bihim suradiquha in sun shiga cikin wuta su kafirai akwai katangini manya-manya na wuta su za su kewaye su a cikin wutar wato dan wutan ya shiga wuta uzu billahi ta ko ina katangan wuta ne ta kowane gefensa a lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash akwai shimfidu kuma katifu na wuta akwai barguna kuma na wuta a'udhu billahi akwai kuma abinci na wuta a laysa la duk da Allah ya kiyaye wai yastamisu yughasu ma in kalmul yashruju idan suna cikin wutan sun ji zafin kishirwa ga zafin wuta ga zaƙin- zafin kishirwa za su yi ta kuka suna ce a kawo gudunmawa a kawo gudunmawa idan sun faɗi a kawo gudunmawa ɗin nan kishirwa suke ji sai Allah ce to ga ruwa ga gudunmawa ruwa a basu wai yastaghisu yughasu ma in kalmuhli amma ruwan da za a basu ba irin wanda ake faɗa kullum bane wani ruwa ne wanda yake na narkakken narkakken tagulla aka narka da zafinsa shi ne za a ba su su sha auzu billahi yughasu ma'in kalmuli yashwil wujuh wato daga mutum ya ga ruwan ma ya miƙa bakinsa kamar zai sha to sai fiskarsa ma sai ta ta toye kamun ruwan ya je baki ma fiska ta toye abin da yake fiska yana faɗowa yana faɗa cikin ruwan wutan auzu billahi yashwil wujuh bisa sharab a'udhu billah Allah ta kai amma ko duk wanda yace yana yana ihu a kawo masa ruwa a kawo masa ruwa a kawo masa irin wannan ruwa kai abin sha yayi muni wanda aka mutane su yi wa kansu qiyamul laili wallahi wanda yake kafiri ne ya tuba ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba zai sha wahala wallahi duk munkiri mai zagin wali ya tuba in ba haka ba zai sha wahala wallahi duk mai zagin sahabbai ya tuba in ba haka ba zai sha wahala wannan maganan fa da mu ake yi gaba daya wanda ba musulmi ba ana kiransa ya zo ya zama musulmi in ba haka wannan za ta same shi wanda yake zagin sahabbai da matan manzon Allah ya tuba ya bari in ba haka wannan za ta same shi wanda yake zagin waliyai da dariƙo wallahi wannan zai same shi in bai tuba ba domin da kafirci da munkiranci tare suke wa da kane ne ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun aktsaruhum kafirun kafirai sun fi munkirai yawa haka ne ko abin yake ko tunda yake a cikin musulmi yake samun munkirai ko musulma nawa suke ba kashi ɗaya cikin kashi hudun duniya ba saboda ka ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum kafirun abin da duk zai samu kafiri zai samu munkiri sai dai bambanci shi kafiri zai dawo cikin wuta amma munkiri ba zai dawo ba can da ƙarshe Allah zai sa annabi Muhammad ya fito da shi saboda la ilaha illallah da yake faɗi wani lokaci in dai abin bai ya shiga kafirci ba in ko har ya shiga kafirci to shikenan an gama da shi wallahi a mai da hankali ya hada bin suradiqwa wa yastanifu yughasu bima'in kalmuli za a kawo musu wani ruwa ne in suna ihu a kawo ruwa a kawo ruwa sai a kawo musu wani ruwa kamar guggubin paper ko guggubin wani narkakken karfe yashfil wujuha yana kona fiska bisa sharab amma abin sha yayi muni a wannan wa sa'ad murtafaqa amma wurin hutawa ko wurin zama ko wurin jingina in aka ce abin jinginanka katifu ne na wuta abin kwanciyar ka katifu ne na wuta abin jingina ka matasai ne na wuta ginin da yake kewaye da kai gini na wuta bargunan da aka sa maka barguna ne na wuta ruwan da za a sha ruwa ne da kakken karfe ne za a ba mutu ya kayi abin sha ya yi muni wurin shiga ya yi muni إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع la nudiku إنا لا نضيع أجر من أحسن ba عملا ta riga tijaniya riga tijaniya an shiga ba a fita alkawari ne wal yufu nuzurahum cika alkawari ne wa ku bi adillahi za a hattu ubangiji ne ce wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ku yi zikiri mai yawa don ku samu don ku samu rabo to mu ba mu san mai yawa nawa yake so ba ya riga ku can fasalu ala zikrin kuntum la ta'lamun duk abin da ya shige muku duhu ga malamai nan sai muka tambaye malamai mu ce tijani ya yanka mana sai da Abdul Qadir yanka mutanensa Shadili yanka mutanensa a cikin wazkurullaha kaseeran din ko aka yanka masa gurgurdan yadda zai iya to wanda shehu tijani yanka mana nan kai ne shine zai zama dole akan ka yau istighfari 32 kullum safe 100 da yamma 100 tsakiya 30 salatin annabi kullum 262 la ilaha illallah kullum 300 da safe 100 da yamma 100 a tsakiya 100 Ah, wannan shine alkawarin da ka dauka kace za tunda Allah ya ce wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna to zaka yi kai alkawarin zaka yi kenan har mutuwa in an shiga ba a fita ka ji ko ba hada da wata dariƙa kamar yadda mace ba ta yin maza biyu duk ta aure ta ce mazanta ne kamar yadda namiji yake mata biyu mata uku mata hudu mace ba yadda ta yi mata biyu ba to muridi tijaniya ba ba yadda ya shehu ne guda biyu ba na uku ba a zuwa ziyarar wasu waliyai kamar yadda ka san ba a mutu- dan gata wanda yake da gata bai daukan koko yana shiga gidajen mutane na baran abinci haka dan shehu tijani ya fi karfi ya je gidajen waliyai yana bara na hudu kulawa da sallah da hinta cikin jama'a don an ce dariƙar tijani kar a ba kowa sai musulmi wanda ba a ganin inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka ba za a bashi ba sai ya dauki alƙawari zai dinga sallah na biyar kulawa da iyaye in mata ne kulawa da haƙƙin mazansu na shida wato biyayya wa- wa iyaye a wajen namiji biyayya wa miji wajen mace na shida jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a wajen maza mata ku kulawa da lazimi kulawa da wazifa kulawa da zikirin juma'a ba jami'a kansu ba a shan taba kuma gurin kowa idan ka yarda na baka ɗaya ga duk wanda ya ji wannan in ya karɓi wannan sharuɗa duk inda yake ko ban samu ganin sa ba ko ban samu hannunsa na kama ba na bashi ɗaya ga shehu tijani ya nemi mukaddamin da zai masa jagora ya nuna masa yadda ake yi don ya zama daga cikin wazzakiyan la kasiran wazzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima wanda masu juye masu juye yuharrifuna kalima amma wadihi yanzu suna cewa wazzakiyan la kasiran wazzakirati adallahu azaban aliyan su suke ba qur'anin su ba su a su والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم عذابا عظيما مو القرآن مو wanda yake hannun dukkan musulmi والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya samu daga cikin su kaje akwai maka da ke lazimi da wazifa da cikin juma'a wa qul hukum rabbikum faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa min alladhina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا haka qur'ani yake domin manzon Allah mai isar da shi din an ce masa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira to yanzu an yi inzari za a yi bishara amma waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki imani dai kowa ya san shi shine ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin zuciyarka manzon Allah ce man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah a bakinsa kuma tana cikin zuciyarsa ya zama dan aljanna in ji annabi magana annabi zaka ji ko na wani wallahi magana Allah da annabi zaka ji karkai na wani mutum mai badda mutane shine imani din faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana cikin zuciyarka ta ka faɗi da bakinka kuma wa amilus salihati aikata farillai salloli farillai in ka samu dama kai na filfili ba dole ba sannan azumi farilla in ka ga dama kai ta ɗauwa ba dole ba zakka in ka yi noma ko ka samu dabbobi ko ka samu kuɗi ka fidda zakka farilla sannan kuma ka samu yin taimako shi ya fi maka sannan ah, zuwa haji sau ɗaya in ka samu dama ka koma ba dole ba wannan shine amilus salihati duk wanda ya haɗa waɗannan wanda ya imani ya kyakkyawan aiki ya zama ɗan aljanna in ji Allah amma wasu mutane sun kawo wani abu sai ka hada da wani abu daban in baka shiga wata kungiya ba kai dan wuta ne ko kai wannan waɗansu mutane yanzu sun ce ko ka hada waɗannan in baka shiga wata kungiya ba kai kafin ne dan wuta ne to magana Allah za mu ji ko ko magana wasu mutane masu shekara goma sha tara inna allazina amanu wa amilus salihati sani waɗanda duk suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani duk abin da Allah ya ce ayi imani da shi wa amilu salihat suka aikata farillai da nafilfili inna mu la nudhi'u ajra man ahsana amala mu in ji Allah ba za mu tozarta ajra ladan man ahsana amalan kar ka manta dai muna cikin al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara wannan kalmomi za su dinga zuwa a cikin wannan sura ayyukum ahsanu amala ajran hasana duk dai saboda maqamul ihsan ake tafiya akai ana maganan karfa maganan walittaka ne da harkokin su la nudhi'u ajra man ahsana amala ba za mu aiki ya kyautata aikinsa ba al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا وأما الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسن المرتفقا أولئك waɗannan wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka wanda aka ce ba za a tozarta ladan aikinsu ba za a sa su aljanna ulaika waɗannan mutane lahum jannatu adnin Allah ya riga ya shirya musu aljanna ta dawwama tajri min tatimul anharu a cikin katangin gonakin gidajensu abinda aka ake kiran aljanna janna wato wuri ne mai kama da kurmi saboda haka ake kiran eh, girajirai suna cikin kurmin uwarsu ake kiransu a jinnatu a jinnatu aljanu kuma saboda suna buya ido baya ganin su ake kiransu jinnatu to jannatu kuma wuri ne wanda ya lul- wanda yake da lullubi ga gonaki masu kyau ga abubuwa masu kyau gidanka yana ciki ulaka lam jannatu adnin suna da gidajen dawama na aljanna kenan tajri min tahtihimul anharu korami guda hudu suna gudana a cikin gidajen karkashin gidajen Ah, shine kamar yadda anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min amsal musaffa magudana guda hudu na ruwa mai kyau na nono mai kyau na giya a wurin masu sha na zuma tatacciya kuma tankawa lahira kowa ma sai ya sha saboda wurin jin daɗi ne kuma an sha daɗin an sha giyan ba za a yi wani doke-doke da zage-zage ba saboda la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba abin da zai kawo tashin hankali a can ba abin da zai kawo bakin ciki a can lahu jannatun tajri min tahtihim al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wato za a yi musu ado su yan aljanna fiha min asawira da mundaye irin na girma wato sarakunan Haris da manyan sarakunan duniya abin da ake gane su da shi mundaye na sarauta na zinariya a sa musu mundaye to in an sa wannan kawai mutum ne ya yi kafon nan da sarakunan suke sawa dama da an gan shi an san ba wasa to in an sa mundayen nan to sarakunan zamanin da da mundayen nan ake gane su saboda haka fir'auna ke gaya mutane abana khairun min hadha allazi mahin wala yakadu yubin falawla ulqiya alai asawir min zahabin inda wani babban mutum da baka ga mundayen zinari a hannunsa ba waye Musa to za a sa musu mundaye a san dai su masu sarauta ne a lahira din min zahabin na zinariya wa yalbasuna siyaban khudran sannan a sa musu tufafi kwarra min sundusin wa istabrak abin da yasa ake ambaton kwarra wato saboda shi kore shi ne adon da baya daukan ido idan ja ne yana daukan yana dau- yana yana gigita hankali in fari ne yana daukan ido in baki ne ba a cika so ba saboda haka ake ambaton min sundusin wa istabra wato wani karan miski ne ko da su za su ado kuma suna da kayan ah, kayan kyalkyali a jikinsu suna kyalkyali yalba suna siyaban khudran min sundusin wa istabra muttaki'ina fiha alal ara'ib kuma suna zaune ne akan manyan gadaje irin na sarauta arika wato gadon mulki shine arika to kuma anewa ango irin wannan gadon tunda Allah ya riga ya ga mana آه إن كجي الجنة وي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إن كجي الجنة كاغا نئمومي وند بابو سوء أجدا جن التاجرين كاغا ملكي وند بابو ينسى أولو سراكنا لاهرة هكا الله كفدي من سندس وإستبرق آليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هكا الله كفدي الله سامن أسادم أسادم min sundusi wa istabrak muttaki'ina fiha ala al-ara'ik suna kishin gida cikin gadajen nan na aljanna cikin aljanna ala al-ara'ik akan manyan gadaje muttaki'ina fiha ala al-ara'ik ni wasawab amma ko sakamako yayi kyau ba kaman bisa sharabu ba can bisa sharabu nan kuma ni wasawabu kai ma dalla da wannan irin sakamako ni wasawab wa hasunat murtafaqa wurin kishin gida can ana kwanciya ne akan gadan wuta katifar wuta matasan kai na wuta a cikin katangin wuta da bargunan wuta abin sha kuma ruwan wuta aka ce duk aka ce bisa sharabu wa sa'at murtafaqa wannan kuma ni'imar sawabu kai sakamako ba da da wannan irin sakamako wa hasanan murtafaqa wurin zama yayi kyau inda aka ce irin wannan shimfida za a shimfida wa mutum kai wannan wurin zama yayi kyau واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما نخلق وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يا رسول الله كبقى ومتاني مثال متن بيو رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب wanda zai warkar da kai akan maganan manyan mutane da suke cewa ba sa son zama da talakawa da an kori talakawa da za su zo su zauna da kai saboda su manya ne to bari buga musu misali Allah ya ce ka rabu da su ka kama masu zikiri miskinan nan su ne naka wasu bin su kama alladhi yakun rabban bil ghadati wal ashiri na wajhu ka rabu da wannan manya manyan masu sarauta da muloniyoyin nan za a zama masu sarauta a lahira za a zama muloniya a lahira ka buga musu misalin mutum biyu mutane ne mazaje samari guda biyu ubansu ya mutu ya bar musu dinari dubu takwas su biyu sai suka raba kowanne ya karbi dinari dubu hudu ɗayansu sai ya sayi fegi ya yi ta gina gida ya sayi daji ya ta yin gonaki ya ta sayin bayi to shi ko wannan ya sa kunne don Allah duk abin da kuka ji wani ya saya ku zo ku gaya mini a ce yau ya sayi fegi kuɗinsa kaza zai yi gida in an gaya masa to Allah dan uwana shi ya san abin da zai masa amfani ni ban san abin da zai mini amfani ba amma ga kuɗi na zan bayar sadaka kai ka san abin da zaka min da shi sai yayi sadaka da gurgurun wannan kuɗin idan ya ji ya sayi dawaki ko ya sayi gonaki in ya tambaya ya ji haka yace ya ubangiji na dan uwana ya sayi abin da ya san zai masa amfani wallahi ya'lamu antum la ta'lamuna ni ban san abin da zai mini amfani ba kai ka fi ni sanin abin da zai mini amfani zan yi sadaka da gurgurun wannan kuɗin kai kasan abin inda za ka same su su yi mini amfani sai sadaka da su kamun wani lokacin shekaru kaɗan wannan ya yi manya-manyan gidaje manya-manyan gonaki kyawawan mata barori bayi dabbobi wannan kuma bai da kowa ne ne bai da kowa sai Allah ya zo abokin zaman Allah kenan ana jini su man zakara ne bai da komai sai Allah rannan sai wannan a cikin fadawan sai ja kira rannan sai wannan a cikin fadawan sai ja kira ne wani aka kira wani dan uwan nasa sai yana zagawa da shi da yace wadillan musalla ja'alna li ahli ma jannatayn min anabin wa afafnahuma bi nakhlin Allah sai ya kwace aikin ma yace shine yayi ja'alna muka sanya wa li ahdihi ma dayan su jannatayn min anabin gonaki guda biyu na na inabi wato inabi shi inabi itace ne wanda yake zama a wurin sanyi amma zafi ba zai bata shi ba amma ya fi son sanyi a cikin gonakin da tsakanin gonakin guda biyu wajen labai da mazar'a
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ko dukkan manyan gonakin nan nasa wato sun yi amfani sun yi kyau sun yi ‘ya'ya sun yi kyau ba su rage komi cikin abin da ake tsammanin za su za su kawo in lokaci ya yi ba sun yi kyau a ta tukula ha walam ta limin shay'an ba ta rage gonakin ba su rage komi a cikin abin da ake tsammanin za a samu ba wa fajjarna khilalahuma nahara sai muka muka muka kekketa magudanan ruwa tsakankanin gonakin shi ma ruwa yana gudu wani abu ne na kayatarwa kuma zai hana shuka bushewa zai sa shuka yayi kyau muka kekketa masa lambatu yana gudanar da ruwa wa fajjarna khilalahuma tsakanin gonakin naharan maguda, magudana anan wato an fito kuru-kuru kenan yace ja'alna li ahadihima jannataini muka sanya wa ɗayan gonaki guda biyu min anabin na inabi ja'alna li ahadihima jan- min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin sai muka dasa masa dibinai muka kewaye gonakin da kunyayyakin dibinai masu kayatarwa shin anan idan mutum ya je gonakin zai ga Allah ne yake aikin koko leburori Allah ce shi yake yi anan a anan dai Allah ce shi yake yi zan nana ta yana cewa wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn muka yi wa ɗayan su gonaki guda biyu min anabin na inabi wa hafafnahu bi nakhlin muka daddasa masa a gonakin kunyayyakin dabinai masu kyau muka dasa inji Allah ba ba ya ce ya dasa ko laifurori suka dasa ba muka dasa yace ja'alna li adima jannatin wa hafafnahuma bi nakhlin sannan muka kewaye gonakin da kunyakin da binai wa ja'alna bainahuma zar'a sai muka shuka musu shuke shuke masu kyau a cikin gonakin da tsakanin gonakin iri iri Allah ne ke cewa yake yi ba idan ka ji Allah za ka gani yana yi ko mutane to dole ka sace akwai hakika akwai shari'a kenan ka gani ya fito da hakika kuru kuru wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da kai da abin da kake yi duk baka da wani abu Allah ne yake yi kaga hakika ta fito fili ko wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur Allah ce shi yake yi kuma in ka je gona ba za ka ga Allah yana yi ba leburori waɗanda aka biya kuɗi su suke yi amma ce waje Allah muka sanya khilalahuma nahara wa dhillan masal rajulin ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta aljannatayn azgula wa lam tazlim minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara muka tsaga lambatu magudanar ruwa cikin gonakin muka tsaga in Allah fa kamar yadda yake ce khalaqna samawati anzalna alkitaba ko to mun ga yi amma ga ta kuru kuru a fili sai dai ka kare ta qur'anin ba
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا Allah ce karka yi tsammanin iyakan abin da na faɗi na gonaki guda biyu da inabi da dabinai da shuke-shuke su kaɗai ne ba a'a akwai abubuwa iri-iri wanda yake na asas nasa wanda ya saya da kuɗin faqala li sahibihi wa kana lahu abubuwa iri-iri faqala li sahibihi sai ya kira dan uwan nasa yana zagawa da shi cikin gonaki yana nuna masa kaga wannan dunnawa ne kaga wannan dunnawa ne Allah da ikonsa kaga wannan dunnawa ne kaga wannan dunnawa ne tare mu gaji wannan abojin baba amma yanzu kai ban ga kana da komai ba tare mu kai gaji wannan dukiya wajen baba na kai baka da komai yanzu kaga nan kaga nan suka zaga wajen gonaki ya gani suka zaga wajen dabbobi ya gani wajen mata wajen ƴaƴa wajen bayi wajen barwaci duk wannan nawa ne kai ko yanzu baka da komai ana azuminka lissabi wa huwa hawiru yana kuma jariyan yana fada in fada ana aktar minka malan wa abdu nafara tare muka yi gadon nan amma na fi ka dukiya na fi ka jama'a kai baka da komi yana da Allah wa abdu nafara wa dakala jannatahu ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا وتراني يشيك cikin gonaki yana yawo kai ودخل جنته Allah ce sai ya shiga aljannar tasa duniya ana ce kafiri kan duniya ta ita ce aljanna wai ya shiga go maimako ya ce ya shiga gonar tasa ce ya shiga aljannar tasa ba iya kan aljannar sa kenan bari dai kafiri ne wa dakala jannatahu an gama in kaga kafiri ya zo moloniya yana da gidaje yana jin daɗi wani ma haka wanda ba ba musulmin kirki ba in kaga yana yawo cikin kace kace yana yawo cikin aljannarsa don bai da wata aljanna banda wannan wa dakala jannatahu in zai kaga kafiri yana cikin wani jin daɗi kace dakala jannatahu ya shiga aljannarsa wa huwa zalimun li nafsihi amma ka cuci kanka duniya ita ce aljannarka ga aljannar da aka ajiye ba rashin lafiya ba tsufa ba tsoro ba bakin ciki ba mutuwa kullun daɗi amma kaza wannan ƙyar ƙaramin aljanna wanda tana cike da bakin ciki da damuwa da tashin hankali da tsoro kullum gurgudun abin da Allah ya baka a duniya na dukiya da mulki gurgudun bakin cikinka gurgudun tsoronka gurgudun tashin hankalinka wanda bai da shi ya fi ka kwanciyar hankali sai dan adam shi an da yake ya riga ya gada shi dan adam ya gaji sarauta baya sai zauna ba sarauta din nan dan adam dan adam ya gaji arziki don ubansa shine mai wannan kasar duk gaba da shine Adam saboda haka ba zai bar kansa ya huta ba ya fi son dai wannan fitinan dai na dukiya da sarauta din amma in ba haka ba sai ga miskini bawan Allah duk inda rana ta faɗi masa in ya ci ya koshi sai ya ja tabarma ya kwanta kuma lafiya lau Allah zai kiyaye shi amma wurin da ya kwana nan idan wani babban mutum wanda matsayinsa ya kai matsayin minista ko biye da haka ba zai kwana nan lafiya ba Allah ba zai kiyaye shi ba dole sai ya shiga dogon gida dogon gidan ma sai ya kakkafa karafe da wayoyin lantarki kuma dole sai ya sa kacci masu masu makami a hannu tukuna ya kwana lafiya duk ba abin da ya ja masa wannan sai dukiya ko sarauta ma miskini shi lafiya alau to sai da haka mutane ba wai ana faɗin wannan don ana sukan mulki bane a'a annabi annabi annabi Suleiman mai mulki ne har yanzu ba a samu mai mulki irin nasa ba kuma mai imani ne annabin Allah ne mursali haka Dawud amma ana so in an yi mulkin ayi adalci idan fa an yi mulki ba adalci ba to wuta za a daga mulkin duniya sai wuta in kai mulki ba kai adalci ba ko kai musulmi ne sai ka ziyarci wuta kamun a sama maka aljanna inda ba kai adalci ba Allah ya alkawari ka musulmi ba zai dawo cikin wuta ba to amma ina amfanin shekara hudu a mulki shekara da yawa a wuta mai da hankali Ah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ya shiga aljannar tasa wato gonar tasa yana yana ran gadi cikin gonar wa huwa zalimun wannan ya cuci kansa tunda ya zabi duniya ita ce aljannarsa kala ma azunnu ga abin da yake faɗi lokacin da yake zagawa cikin gonar dan uwan nasa yana bin sa yana mamaki shi ko dan uwan yana shi hutu zai magana yasa sai na ce ma azunnu an tabi da hadi abadan tab wannan gona ai ba ni ba har ƴaƴana har jikoki sai sun samu wannan gona da amfanin ta ga dibinai ga inabi ga kaza ga kaza wannan ba ni ba har ƴaƴana har ji- ai wannan gona ba za ta kare ba har abada ma azunnu an tabi da hadi abadan wa ma azunnu sa'ata qaima wai ana cewa za a tashin kiyama ni fa tashin kiyaman nan an dade ana fada ba na zaton abin zai faru lokacin da yake zaga yana kallon gonar tasa cikin aljannar tasa an dade na fahimta tashin kiyaman nan ni fa bana fatan abu zai faru ma su ta ta gaima to mu yi bade tashin kiyaman ya faru ko da tashin kiyama yayi yadda muke da dukiya a duniya muke da kayayyaki a duniya a lahiran ma haka zamu zama ko ta faru wala in rudutu ila rabbi la ajidan khairan minhu wa munqalaba ko na ko da ya tabbata na je lahira din lahirin ta zama gaskiya an tashi din to yadda nake da girma a nan duniya da arziki da bayi da barori da komi na jin daɗi a lahirin ma haka zan zama wai haka yake faɗa kuma azun nusa ta kaima wal in rudutu ila rabbi la ajidan khairan minhuma munqalaba da a juya ma ya fi wannan tunda yake lahiran sun ce lahiran wai tafi duniya sun ce wai lahiran tafi duniya to ashe a lahiran zan samu fiye da wannan kenan قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً قال له صاحبه وهو وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا dan uwansa musulmi wanda ya zabi Allah yace Allah shi zai zaba masa abin da zai amfane shi yace a ina mamakin ka ina mamakin ka yanzu kana shakkar tashin kiyama fa shakkan tashin kiyama fa kafirci ne akafarta ka kafirce billazi khalaqaka ka kafirce wa Allah wanda ya halicce ka ya halicci kakanka min turabin Adam daga ƙasa aka yi shi summa min nutfatin wanda suka biyo baya kuma irin mu da ruwan mani Allah ya halicce mu sannan bayan ya halicce mu kar khalaqakum arwara daga jinjiri yaro saurayi dattijo haka dai Allah ya mai da kai namiji kamar yadda kake nan tun kana ruwan mani ya mai da kai namiji kamar yadda kake nan yanzu ka komo kana kafirce masa min turabin sun min nutfatin sun masauye ka rajula har ya kai ka zama namiji wanda yake madaidaici kowa ya ganka ya san kai namiji ne isasshe duk Allah ne ya maka wannan ka kafirce masa ka rika ce waɗannan abubuwa duk kai ne ka yi su taurarin ka ne masu kyau kashin arzikin kashin arzikin ka ne ya jawo maka wannan shi kuma dan uwansa kashin tsiya ne da shi shi yasa ba ya da wannan ka kafirce wa Allah kenan tun da kai haka
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أنا sai aka haɗa shi lakin ana sai ya zama lakin na amma ni in ji ɗan uwansa musulmi wanda ya mika sha'aninsa duk zuwa ga Allah shi kadai ni kam Allah shine ubangiji na lakin lakin na huwa Allahu rabbi nan an hada maka da haƙiƙar da shari'a huwa haƙiƙa Allahu shari'a lakin na huwa Allahu huwa haƙiƙa Allahu shari'a duk suna hada nan lakin na huwa Allahu rabbi ni kam Allah wanda yake bayyanannen da ba abin da ya rufe shi shine Allahu kenan Allahu bayyananne wanda ba abin da ya rufe shi huwa zahiru annabi yana fassara az-zahiru laysa fawqahu shay'un kuma Allah yana faɗa Qur'ani wa ma kunna ghaibin ni ba ta goya ba shine kuma al-batin huwa kenan wanda ba abin da yake ya gano zatin sa saboda buyansa ba wanda yake ga zatin Allah saboda buyan zatin Allah kuma ba abin da yake boye Allah ana gare sa da asarunsa da sifofinsa da sunayensa al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin huwa az-zahiru laysa fawqahu shay'un huwa al-batin laysa dunahu shay'un Allahu nuru samawati wal ard in an ce Allah shine hasken sama da ƙasa kuma haka din ne yanzu ka kunna fitilar kwai a tsakiyar rana kaga wani haskenta me zai hana ga hasken saboda hasken rana ko to kana tsammanin in Allah ya maka kashfu hasken Allah ya hasken Allah ya hada hasken rana wani ne zai rufe wani to Allahu nuru samawati wal ard ya kamata a yadda akwai hakika akwai shari'a akwai waliyai akwai sauran waɗanda ba waliyai ba musulmi yan uwa lakin na huwa Allahu rabbi lakin ni dai huwa Allahu rabbi Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahadan bazan hada wa Allah ubangiji na da komi ba in ce gani da gonaki gani da mata gani da yaya gani da barori gani da bayi gani da dabbobi duk bazan fadi ina da Allah anan man yadi Allahu al mutadi wato na taba karanta a cikin wani tafsiri na Shi'a inda mu ahlus sunna mun ce duk mutumin da yake shakkar zamowan abubakar sahabin annabi ne in yace abubakar ba sahabin annabi bane ya ridda saboda alqur'ani ya faɗi shi sahabin annabi ne idza quli sahibi la tazan inna allaha ma'ana idza quli sahibihi la tazan inna allaha ma'ana lokacin da suke kogon dutse annabi yana gayawa abubakar ya ce ya rasulullah ga masu neman mu sun iso yace kar kai bakin ciki kar ka tsorita Allah yana tare da mu yana gayawa sahibinsa abubakar kenan ko shi a suka ce ah sahibu wani abun a zo a gani ne ba ga ga wannan kafiri da musulmi da wannan dan uwan din ne ba ina ce kali sahibi huwa yawiruhu da li sahibi huwa yawiruhu ai ba wani abu bane kaji ko kaji bata wai ba ba za a dogara da wancan kalma ba kala lahu sahibi huwa yawiruhu ga kafiri ana ga abokin musulmi musulmi ana ga abokin kafiri ai wannan ai lugace ta larabci Allah ya kiyaye bata wallahi duk mutumin da yake zagin sahabban manzon Allah ba zai ga annabi ba sai da ya tuba duk mutumin da yake zagin matan annabi zai ga annabi sai ya tuba duk mutumin da yake zagin waliyai musamman su sahabbai su ne shugabannin dukkan waliyai domin su ne tsakanin annabawa da waliyai sun fi waliyai ba su kai annabawa ba to wallahi duk mai zagin su ya shirya zai fada yana fada da Allah randa zai mutu zai ga fadan kurukuru da idonsa duk mai zagin wali shirya yana fada ne da Allah randa zai mutu zai ga fadan kurukuru da idonsa ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسلوا أيدي أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون الله غير الحق وكنتم أنا تستكبرون saboda haka a kiyaye lakin na huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada walaula ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا آه sai abokin nasa wato ɗan uwan nasa abokin aihuwarsa sai ya ce masa abin da ya kamata lokacin da kake kallon gonakin nan naka da dabbobinka da dukiyanka da iyalanka ka ce masha Allah masha Allah la quwwata illa billah wannan abu dai Allah ne ya ga dama ya bani wannan abu da Allah ne ya ga dama ya ga ya bani bani da wani karfin da zai bani wannan sai dai karfin Allah na gode wa Allah na gode wa Allah abin da ya kamata ka yi kenan ba wai ka dogara da kai mai kashin arziki ne mai taurarin arziki ne kai ne kai wa kanka wannan wannan ba musulunci bane abin da ya kamata kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya samu sabon wani abu ya ce masha Allah la quwwata illa billah Allah zai sa masa albarka ciki in kana cikin gonarka ne kace masha Allah la quwwata illa billah ko ka samu da abin da ka saya ko mota ko keke ko babur ko wani gida ka rika ce masha Allah wala quwwata illa billah Allah zai sa masa ka albarka cikin duk abinka me zai hana lokacin da kake tagawa cikin gonakinka da iyalanka da dabbobinka ka rika ce masha Allah la quwwata illa billah wannan Allah ne ya ga dama yayi mini la quwwata domin babu wani karfi gare ni wanda zai yi kaina wannan illa billah sai da yardan Allah da karfin Allah in tarani amma ni din nan da kake gani ana akalla minka malam wa walada gaskiya ne ban da iyalai irin naka ban da yaya irin naka amma ina da Allah in ka nani ana akalla min kama da walada lalle yadda kai ganin nan kake cewa kai mai dukiya ne kai mai dabbobi ne mai yaya ne mai bayi ne mai bar haka ne ni kuwa yare na kaɗan ne yaya na kaɗan ne amma ina da Allah فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فيرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا يتي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وردا فأتي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إنا إنا كونا أورين الله أبنجينا زي باني أبند يبي ونن الجنة تاكا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم ملكا كبيرا ko a duniya ko a lahira innal ladina qadamu ninalu muradahum sa'aratun wa malu man ashahada iyanan wa man imata huzo zaka kullu zamani wal maut la yadurru man qad saida wa rahatul man qad rashada in kar in na rayu ma zan gani da ido na Allah ya bani fiye da abin da ya baka in ko na mutu shikenan na samu aljanna fiye da wannan abin naka in tarani ana qalla min kamala warda fa sai rabbi an yutini khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan min as-sama'i kai kuma gonar taka zan yi maka baki mai yiwa ne Allah ya aiko wata mummunar iska ta zo ta hallakar da gonar gabaki daya Allah yana da ikon yin haka tunda ka nuna masa kai ne kai da kanka fa sai rabbi an yuta ni khairan min jannatika wa yursil alaiha husbanan min as-samai Allah ya jeho gonar taka da wani abin jifa daga sama fa tusbiya sa'idan zalaka nan da nan sai ta wayi gari ta zama fili kawai wanda yake fili kamar sarmando inda ba komi a ciki Allah yana iya yin haka gari ya waye kaga ba gona ta lalace ta halaka ta zama fili ba komai a kanta kuma sai aka yi haka din shikenan sai ta lalace Ah, abin da yasa ce fatusbiya ko fatasira ko fatakuna ba ya dauki lafazin da yafi Hausa suna ce farar safiya wato inna idza nazalna bi sa'ati qawmin fa sa'a sabahul munzirin yace idan babban bala'i babu abin da yafi mutum zai wayi gari cikin alheri sai ya wayi gari da babban bakin ciki wanda ba kamar sa yafi muni kowa ya tashi da jin daɗi kai ka tashi da tashin hankali wanda ba irinsa a gaban ka ya fi muni saboda haka watan za ka wayi gari gonar ta ka Allah ya sako ya sako mata wani abin jifa ya halaka ta daga sama aw yusbiha أو يصبح ماء فلن تستطيع له طلبا aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba ko kuma a'a, gonakin suna tsaye Allah ya janye ruwa suna tsaye amma su bushe Allah ya janye ruwansa sannan su bushe suna tsaye Allah bai turo wani abu ya halakar da gonakin ba amma ya janye ruwa sai su bushe da kansu Ah, ba sai ah, au yusbiha au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba ko kuma ruwan da ke cikin gonakin inda aka ce fajjarna silalahu ma nahara to a janye wannan ruwan Allah ya janye ruwansa fatu biya sa'idan zarqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba ruwan gonaki su bushe su kashe sai ta- gonar ta bushe ba wanda za ka ce ya tafi ya nemo maka me yasa aka busar da gonakinka je ya yi tambaya me yasa aka busar da gonakinka ba wanda zai nemo maka wannan wajen Allah وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولا أهيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا a wahi da bismurihi nan da nan ko sai bala'i yazo yazo yazo ya gama da gonakin nasa sai bala'i daga sama yazo ya gama da gonakin nasa duk gaba daya ba saura wahi da bismurihi fa hasba sai wa gari yukallibu kafaina haka da hannayensa yana haka yana buga tafi akan tafi fa zo kallu ka fara ma an faka fiha nan kuma an sake fitowa daga daga hakikar an dawo hijabi me yasa yake buga wannan wuri ko yan dogo kaza na biya su ko masu kaza kaza biya su ko masu ka yana lissafa abubuwan da ya kashe akan aikin gonar can ko an ce Allah ne yake yi nan ko an ce kudin da ya biya aka yi masa aiki shi yake lissafa ina haka yana can ko aka ce Allah ne yayi nan ko an ce kudin da ya biya da ya harkar saboda harkar gona yana lissafa abin da ya kashe ni ko da kaza kaza ne ko da kaza kaza ne fa asbal qalbu kaffai alama an faka fiha akan kudin da ya kashe na aikin gonar waya khawiyatun ta fadi yanzu ba komi ala urusha ta kwanta akan shimfidanta wato shi ina bi ana yi masa shimfida ne dama duk ta bushe fa asbal qalbu kaffai alama faka alama an faka fiha waya khawiyatun ala urusha wa yaqulu ya laitani la mushrik bi rabbi ahada sai ya tsaya yana ihu yana ce ya laitani ya kai tona ina ma lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban yi- ban hada wa Allah komi ba ina ma ban hada wa Allah komi ba a lokacin da yake nuna cewa karfinsa ne ya bashi dabarar ta bashi sai ya zama kamar yayi shirku yace ina ma da ya dauki hali irin na dan uwansa wanda ya ya mai da lamari duk ga Allah ina ma ya zama haka
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا a lokacin da gonakinsa suka halaka din nan to ina arzu na farin nasa ina jama'an nasa masu karfi masu giwa su zo su hana gonakin halaka mana ya ce a azzu a- ana aksaru min kamala wa azzu nafara ina jama'an nasa su zo su hana gonakin mana halaka walam takun lahu fiyatun yazuru min dunillah bai samu wasu jama'a wanda za su zo su taimaka masa ba in ba Allah ba lokacin da Allah ya kawo halakar gonakin wa ma kana muntasira shi ko bai taimaki kansa ba bai sa jama'a sun taimake shi ba shi ko bai sa ya taimaki kansa ba هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك اللاهرة كوكو شانين الله الولاية لله الحق واتو ولتكا wanda zaka jibintawa al'amarinka ka ji daɗi duniya da lahira Allah na fatan ana tare hunalika alwalayatu lillahi alhaq duk wanda yake so ya nemi wanda zai jibinta to ya jibinci Allah kada ya jibinci cewa shi yana da dukiya shi yana da jama'a shi yana da sarauta yana da kaza kaza a'a kana da Allah ya fi maka daga ba in sarauta ta zo maraba bata cuci Sulaiman ba za ta cuce ka ba daga ba in dukiya ta zo maraba bata cuci Abubakar ba za ta cuce ka ba amma Allah nan shine naka ba sarautar ce da farko sannan Allah ba ba dukiyar ce da farko sannan Allah ba a'a hunalikal walayatu lillahi alhaq wato walittaka dai wadda za a jibince shi a ji daɗi duniya da lahira Allah na gaskiya kaga an dawo kan magana da muke tafiya ta mun yi hadi lafawar mutar wa man yudil falan tajid lahu waliyan murshida duk wanda yake neman Allah ya nemi waliyi ya shirya da shi zuwa ga Allah amma in ka dogara da hankalinka ka dogara da mutanen duniya masu kuɗi muloniyoyi masu sarauta masu menene su ne karfinka wallahi baka da karfi ka dogara da Allah daga daga ba komai ya zo in ya ga dama in talauci ya zo bayan ka dogara da Allah maraba da shi bai cuci sahabban annabi ba ya cuce ka wanda ake cewa su tashi suna wari din nan to idan dukiya ta zo maraba da ita zaka kai annabi Ibrahim ne wanda in yayi ba kullu sai yayi kamar bujimi dan dukiya a dogara da Allah hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wato duk abin da kai wa wani wanda kake jiran zai maka sakamako ko kai wahala akan gona ne kana jiran za ta yi maka sakamako ko kai wahala akan dukiya ne fatauci ko gine-gine kana jiran za ka samu sakamako ko kai aiki wa gwamnati ne kana jiran sakamako ko kai aiki wa wani dan siyasa ne kana jiran sakamako to wallahi na Allah shi yafi sakamako Samako- sakamakon da zaka jira wajen Allah shi yafi huwa khairun sawaban Allah yafi kowa iya sakamako yafi kowa sakawa wa khairun uquba wa khairun sawaban wa khairun uquba shine kuma ya fi samun ƙarshe mai kyau
jama muna sanar da kowa da kowa in Allah ya kai mu gobe za mu daura wannan ka ya zuwa gari ka bayan gaisuwa da fatan alheri muna Allah ya saka maka da alheri da kyakkyawan aikin da kake wa alheri muna miƙa godiyar mu da shehu bisa ba mu lokacin ka da kai a masa hayani mutanen jami'a ne ko mutanen poli to da mutanen poli da mutanen jami'a duka ni ma na gode muku da mutanen kowane gari wanda suka zo da kasashen waje na gode musu da wanda suka zo daga cikin wannan kasa Allah biya bukatun su gabaki daya ina fata abokin ci da zuwa gaba to an musu tajdidi kuma za a musu addu'a